Za mu kawo muku tafsirin karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kalarawi, wanda Dr. Abdullahi Liman ɗan malikin Hausa suka ɗauki nauyin kawo muku.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولنا حرف غدابير الله أعلم مراده بذلك الله يسان abin da yake nufi da su akwai malamai da suke fassarawa to mu idan muka tsaya kananan almajirai haka ma ya wadatar da mu in kace wallahu alam ka gama da karatu ka fa ya ayin sad waɗannan harufa guda biyar Allah shi ya san abin da yake nufi da su hadha dhikru rahmatir rabbika abdahu wannan ambatan bawa ne na ubangiji ubangiji ne ya ambaci wani bawansa mafa'ulun rahmatin shine zakariya annabi zakariya wa alaihi salam Allah ne ke kiransu da haka amma kai sai dai ka ce annabi zakariya ka ba shi lambar girmansa alaihi salamu in ka kira annabi muhammad ka ce sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi zakariya din in ka ce sallallahu alaihi wasallam ba laifi kai ba to annabawa allah na kiransu haka amma in ya zo kan annabi muhammad eh, sai ce ya yi wa nabiyu ko ya yi wa rasulu ko ya ayyuhal muddathir ko ya ayyuhal muzammilu ana girmama annabi Allah ya girmama shi ku dinga hakurin cewa idan mun ce Allahumma salli ala sayyidina wani sai ya ce a'a annabi bai ce haka ba cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim eh annabi Ibrahim alaihi salam in annabi ya kira shi haka ya yi daidai in annabi ya kira kansa muhammad ya yi daidai amma ni zan kara masa ilin lambobin da allah ya bashi in ce mar sayidina saboda wata rana na taba ji da kunne na annabi ya ce ana sayidi wale da adamu wala fahara ni ne shugaban dukkan dan annabi adamu amma ban faɗa dan alfahari ba annabi na sun da kai duk wani halittar Allah mun zalla ne shugabansa babu kamarsa Allah bai yi ba ba kuma zai kamarsa ba wannan ne yasa ya kira shi a kiran sallah a iqama a tahiyya wannan kawai ya isa girma addinin idan zaka shiga yanzu aka tambaye ka zo zaka yi musulunci ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah sai ka fada sun ka ce a'a ya isa nan sai a ce a'a wa shahadu anna muhammadin sai ka faɗi sunan annabi muhammad idan baka faɗa ba kalmar shahada ba ta cika ba to saboda haka su waɗannan annabawa bayi ne na Allah wannan ina son ja hankalin mata waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba mafi yawa kuma za ka ga suna gidan mai hali ko mai sarauta ko attajiri ko wani ɗan kasuwa ana ƙaunarsu a gidan suna ƙaunar yara suna wa yara goma ta arziki amma Allah bai ba su haihuwa ba a je wannan asibiti a je wannan guri a je wannan guri wankin mahaifa asibiti ina Allah bai yadda ba to irin waɗannan mata muna ba su haƙuri su yi haƙuri kar wata ƙawa ko ke ɗan da sharin zuciya ya sa ta yi lalata don ta samu ciki a wajen wani saboda gado ya haƙuri annabi yana ƙaunar a sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙauna ba ta wasa ba amma Allah iko ba ta yi ba kuma yana santa a mata wa ka fi so ya ce aisha a maza ita babanta abubakar sai gashi ya haihu da mariyatar ƙibliya radiyallahu anha ta haifa masa ibrahim al-mu'azzam ya haihu da saida khadija ta haifa masa abdullahi qasim ibrahim ruqayya fadima ummu kulthum amma aisha wadda ba ba a magana tsakanin soyayya sadaita Allah bai bata haihuwa ba to ki waiwaya baya to ga annabi zakariya wuda yanzu shi ma yana buƙatar haihuwar da yawa malamai suna cewa a dinga karanta rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina an ci malamai suna nuna cewa in an yi da ko family planning da ake yi in Allah ya so in Allah ya so za a yi haihuwar ko an yi family planning sai an haihu ba eh garin aje a sa ko garin a cire a gyara wata bulub sai shiga kuma dole a haihu Allahu akbar Allah ya ce zikirin rahmatu rabbika abdahu zakariya wato bayanin lahu bayanin annabi zakariya alaihi salam na'am إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء مشتملا على دعاء ينقى هننسى خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة إن دري ياي دري وكيو جن قرفي أكو أكو تا كركتا أنا نيمان الصلاة أإلم ونلو كشي أنا صوباوا يتاشي يدق إسقنا الله kuma a lokacin masu neman duniya suke kulla shari ba sa iya bacci har gari ya waye ba sallah ba nafila ba addu'a su kulla abin ya lalace to a lokacin wani yake tashi ya kulla tsakaninsa da Allah tsakaninsa da annabi Muhammad kasuwancinsa arzikinsa alkhairinsa kariyarsa to shi annabi zakariya wa alaihi salam ya tashi cikin duhun dare hafiyan yana mai wato cikin sirri ba kowa ya tsuguna wa Allah me yake cewa قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
annabi zakariya alaihi salam mai yayi tashi yayi addu'a mai yace a cikin addu'a rabbi yace ya ubangiji inni wahana aiba ufa jikina di yayi rauni washtawa inni wahana al'azmu minni wato kasussuka saboda girma shekaru sun tafi washta ala ra'su shayban kuma kaina fulfula duk ta fito amma ya ubangiji wallam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban zama taɓaɓɓe ba a ce na taɓe in roƙe ka in taɓe a Allah ba a roƙonka a taɓe saboda haka a ina roƙonka ya ubangiji wala tuhayyibni fi ma ya'ti mai yace gaba وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك waliya وليا
annabi zakariya alaihi salam ya ga yadda wasu ke tozarta addini saboda haka yake neman mai gado wanda zai gaje shi bayan ya bar duniya yace wai ni khiftul mawali min wara'i na ga yadda rayuwa take tafiya wa kana timrati ajiran ko mai ɗaki na kuma matata ta zama juya ba ta haihuwa la talidu fa habli min ladunka waliyan Allah ka yi min baiwa daga gare ka ta ɗa kun ga annabawa kar ku ga cewa annabawa ne manzanni suna addu'a ta mu yaya muke ne sai mutum ya fara ya ce ni an manya da ɗifu na yi dubu goma shiru na yi dubu sha biyar an ƙara min saba'in na yi har yanzu shiru a'a idan ka yi addu'a ka ji shiru ƙara allah ne ke so ya ji muryarka an gane ka yi ka yi allah ce mala'iku ina so in ji muryarsa ku ƙara matsa masa ka kuma yi allah ya ce ina kuma so in ji muryarsa kuma duk irin waɗannan ba ka faduwa banza wanda ya yi addu'a ko dai Allah ya baka abin ko lokacin da kake nema ya wuce sannan sai ya baka a lokacin yana son ka in ya baka a wannan lokacin zaka halaka sai hana ka sai an gama kaf sai ka yi tsinci abin hanya sai gaya mun ka cewa ne kaza Allah ya musanya min da kaza son ka yake yi ko ka yi zunubi tsakaninka da Allah sai gafarta ma saboda wannan addu'ar ko wani abu zai same ka na damuwa sai ya biya maka bukata da wannan addu'ar ya hana ka wannan abin ko ya raba ma biyu ya baka rabi a nan ya baka rabi a lahira ko wani bala'i kuma zai same ka sai ya ɗauke ma bala'in saboda addu'ar yanzu idan muka yi addu'a a nan dukkaninmu jama'a makaranta fatiya Allah ya biya mana bukata ba daidai Allah zai bamu ba kowa akwai irin nauyinsa an gane yanzu ka kira mai yankan farce yanke ba sai ka bashi ɗari biyar a shi wannan kuɗi ne a gudunsa ko ba ka bane ka kira shoshana nawa ke biya naira ashirin sai ka bashi ɗari biyu ina so ka ce a ce kawo canji sai ka ce tafi murna kan murna ba zai fatan a yi ma satar takalmi ba kuma zai burin Allah ya baka kudi ka sai takalmi wata in ya taho ya goge ina fata a gani to kowa in ya roƙi Allah akwai idan alkiyama ta tsaya Allah zai tsaye da bawa a gabansa Allah ya ce masa rana kaza na hada ka da kaza ka roƙe ni na biya ma ce ubangiji ka biya mun to rana kaza abu kaza ya dame ka ka daga hannu ka roƙe ni na baka ya ce Allah baka ban ba ce to ga wannan na ajiye maka nan rana kaza abu kaza ya dame ka ka roƙe ni ce ubangiji na roƙe ka ka ga ce ubangiji ban ga abin ba ce to gashi anan sai mutum ya ce Allah ina ma da nake roƙonka a duniya baka bani ba sai anan kai yanzu yanzu kake so a a yanzu yanzu nan ka kyale ubangiji idan ka daga hannu Allah ya ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun da ka daga hannu Allah yana jin kunya ta babbar magana kai kuma kana kunyar Allah to Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannu ya ce ya rabbi Allah ya ce a'a sai dai in ka raba kafa ba shi kai kira ba ko kuma ka hada shi da wani to Allah yana da kishi ba zai yi ba ko kuma gadara idan akwai addu'o'i na gadara ka tara mutane ba ta dan Allah ba wato abin da yasa ita addu'a tana tasiri ga mai karanta ta addu'a tana tasiri ga shi mai yin addu'ar kuma wa yake yi wa an gane shi yasa addu'ar sirri tafi tafi karbuwa fiye da tafili wannan kawai ana yi ne haka kawai dan dai a koyawa mutane su dinga yi wa ƴan uwansu kyakkyawar addu'a yanzu sanata yana zaune a nan ko gwamna yana zaune a nan sai za ka yi addu'a sai ka farta kamar da mai girma ya zo Allah ka yi mar kaza Allah ka yi mar kaza a'a in ba a yi sa'a ba sai riya ta shiga ka yi shakundum rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari kana dinga zuga ka ya kaza a wani na cewa amin amin saboda distinguish yana zaune to addu'a ba za ta yi tasiri sosai ba ina fata a gani karka da wata aya wadda ba tasa ba ka dora mar ko kyakkyawa ko mummuna ana buƙatar addu'a inda hali cikin duhun dare to ko malamai da suke cewa ayyanka ba bid'a bane wasu na dauka kamar malamai suka ce ayyanka bid'a ne ba bid'a bace kayan kayi addu'a sai ka ce bari ka dan sai kosai ko gumba ko funkaso da zuma ko waina sai ka ce barka ba almajirai haka wato kana buƙatar addu'ar ta samu shiga amma ba sai da ƙosan ba a kyakkyawar niyya ta wadatar da kai to ai ƙoƙari da Allah matan da ba su da haihuwa su yi ƙoƙari watakila Allah ya yi musu tanadi a lahira wannan damuwar da bacin ran zai zame musu alkhairi wajen mutuwa to ga annabi zakariya alaihi salam ya ce shi ba zai zama bai zama tababe ba wa inni khiftu almawali min warai alladhina yaluni fi nasabi kabani al'ammi min warai ay ba'da mauti aladdin wa kanat imraati aqiran matata kuma ta zama juya ba ta yiwa fahabli min ladunka waliyan Allah ka bani ɗa na gari wato da mahausa suna cewa da haihuwar mene yuyu ne kuma madalla to shi annabi zakariya gado yake so mai albarka mai yace
yarisuni wa yarisu min ali yaqub واجعله ربي رضيا يرثني بالجزم كيان جواب الامر وبالرفع ويرثني وند زي غاجيني ويرث بالوجهين kuma ya gado daga ƴaƴan annabi yaquba kakana wato annabi zakariya jika ne ga annabi yaquba alaihi salatu wassalam waja'alhu allah in ka ban dan ka sanya shi rabiyan arim ai mardiyan indaka yardajje a gare ka shi ina dagawa sai Allah ce na amsa babbar magana na'am
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
الله يكراش يتي يا زكريا سند ملائكة لزوا قريش نعم سامك إنا نبشرك mune maka bishara bi gulamin yarisu kama sa'alita wanda zai gado din kamar da ka tambaya na ma ba da sunan ba ma dau cikin ba ba balle a haihu an ba shi garanti an ma sa masuna ismhu ya haya in ka je gaba kai baya ya haya daga dama ya haya haka ne eh ko ta ina lam naj'al lahum min qablu samiya ba mu sanya ma wani mai suna ya haya ba in ba wannan dan naka ba tsala mai yace قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال سيدنا زكريا عليه السلام yace ubangiji kaifa yaya ya kunu li gulamun zan samu da wa kana timrati akiran wa qad balagtu min al-kibar itiya ni na kai tsawon shekaru ita ma matata ta dade eh yaya zan samu da ba wai kokonto yake ba a'a jin daɗi ne in Allah ya maka wani abu sai ka yi murna in ba ya sa ba garin murna ma sai ka yi sabo baka san kai ba wani bawan Allah da ya fita yana tafiya ya shiga daji ɗan dakata ya sauka daga kan raƙuminsa ya yi bacci raƙumin yana kwance da kayansa da komai na kan raƙumi ya farka daga bacci ba raƙumi ba kaya ba raƙumi ya ce to in nai nan ina zani in nai nan ina zani ina zani sai ce bari in koma kawai in hallaka a haka sahara ce ba da rashi sai koma ya zauna baccin wahala da gajiya da yunwa ta ɗauke shi yana farkawa daga bacci sai ga raƙumin a gefensa ya kalli raƙumi da ya daga hannu zai godiya ya ce Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka na gode annabi ya ce ya yi kuskure don farin ciki farin ciki ya sa har ya yi kuskure amma ba wai lafiye ba farin ciki wato ba gaba ba baya ya ga duk abin nan da raƙumi ya tafi ya dawo saboda murna to saboda haka farin cikin sayyidina zakariya a lokacin shekararsa 120 matar tana da shekara 98 ta shekara 120 ku a ce an haihu ai wannan kafin sai aikin Allah na'am قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال في الله يتي مسا الامر اي لمرين كذلك من خلق غلام منكما halittar da daga gare ku in gyara mahaifar matar in ba ka yadda za ka sadu da ita kala rabbuka huwa alayya hayyin wannan abu ne mai sauki a gurin Allah addu'a tana da kyau aitayinta annabi ya uba alaihi salamu da ya rasa annabi yusuf tafiyar bata kai daga nan bata wuce daga nan zuwa lagos ba amma shekara bakwai ba saɗu ba shi annabi shi ma annabi annabi ya ƙuba annabi annabi yusuf annabi ɗan annabi jikan annabi ɗan jikan annabi ɗan annabi kowane annabin kuma mursali amma tsakaninsa da mahaifinsa annabi yaquba sadarwa ta yanke bai san inda yake ba kuma Allah bai ce da mala'ika jibrilu ya gaya mar inda yusuf alaihi salam yake ba har sai da abu ya kawo rashin abinci yan uwa suka taho masar yawon nema kun kun lura dafa daga masar alaƙuma ake tawa nan daga libya ayyonan wajen kano alaƙuma ba jirgin sama a kwana a nan a tashi a nan a sai da wannan a suwo wannan a sai da wannan a suwo wannan inda duk suka zauna musulmi a dasa musulunci a wajen su dade sannan su koma ko hajin da yadda ake tafiya a mota wani zai tafi sai ya raba gado ya da zango a maiduguri ya da zango a sudan ya da zango a hanya har a shiga jidda jiddan kuma a tsaya nan a yi ayari an daga tuta kuma za a fara labbaikan lahumma ba mota ba mota a kasa daga jiddan za a kama hanya cikin makka a kwana a hanya ma a tsaya sannan a shiga cikin makka yanzu Allah ya kawo sauki wannan sauki da Allah ya kawo Allah ya sa ya zame mana albarka duniyar mu da lahiran mu to shine Allah tabaraka wataala ya ce haka ubangiji ya yi ko walamta maka da halaka tuka na halicce ka min qabl walamta ku shay'an qabla khalqika kafin a halicce ka da ba yaya kake na'am
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال
sauya سويا jin daɗi ga annabi zakariya wa alaihi salam ya ce ya ubangiji to a alli aya Allah ka sanya min alama in gane matata ta ɗau ciki Allah ya ce zakariya ayatuka alai ayar ka bisa ɗaukar cikin matarka Allah tukalliman nasa ay tamtani'a min kalamihim bi khilafi zikrillah za mu hana ka yawan magana da mutane to da ka ji irin wannan ya dan same ka baka san cika cikin jama'a to ta samu ciki salasa layalin kwana uku bi ayyamiha kama fi ali imrana me yace
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وعشيا الله cikin kudararsa matar ma ta samu cikin na annabi Yahaya alaihi salam da ya gane fakharaja ala qaumihi min al-mihrabi annabi zakariya alaihi salam sai ya fito nan ga mutanensa wa kanu yantazirunahu ko yantaziruna fatahal masjid abu bude masallacin li yusallu fihi bi amrihi alal adati domin su yi sallah a masallacin kamar yadda aka saba fa'auha ilaihim sai musu nuna ya ce an sabihu sallu bukuratan washiya yi sallah safiya da marice shikinan sai sai ya juya shikinan ciki na girma sai Allah ya sauke ta lafiya me aka ce يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allah cikin kudurarsa Allah mai Allah Allah fa'alun lima yuridu ko Allah fa'alun lima yuridu ba yadda kake so ba yadda yake so ta haihu tana haihuwa Allah ya ce yayi haya khuzul kitaba bi quwwa na baka at-taura rike ta da karbi wa atainahu al-hukma sabiya Allah ya ba annabi haya annabta yana dan shekara uku ta shekara uku Allah bi iko Allah kenan yanzu ba ganin da cewa ga wani mai kuɗi a duniya ba ina taimakon mutane wai shi Bill Gates ko ina ta taimako a Afirka an ce mu ma muna da dangote ko muna da Aliko dangote abin sha'awa dan uwanka kaninka ɗanka jikanka Allah ya ɗaga shi daraja yaya kuma annabawa kuma dole ka yadda nan yana da kuɗin A- ko ba ka yadda ba in ma ka ƙi sai dai ka shiga ɗaki ka yi surutu kai da matarka amma Allah ya bashi alhamdulillah a ba ga sun yan balba da ba kim fele ake kira ba eh na na brazil ana cewa sarki fela shine gwanin bal shine kaza yau gashi har an samu wani musulmi ma ana alfahari da shi cewa in ya ci kwallo sai yau Allah sujada ha ai baiwa ce baiwa ce Allah yana wa bai ina yin baiwarsa yadda yake so Allah tabaraka wa ta'ala wa ice wa ta nahul hukuma sabiya mun bashi annabta shekararsa uku wani abu da ya bani mamaki da suwar ra ba ni ba mamaki ba ina gaya wa mutane ne an zo an gaggaisa ana gaisawa ana gaisa da abdulsamad ana gaisa da aliko dangote sai wani yaro daga cikin yara na sai ce baba na yi hannu da aliko yau alhamdulillah sai ya ji daɗi sai na ce kaga kuma duk abin nan da aliko dangote yake da shi ta ce baya barin sallah ta wuce shi duk inda yake a duniya in ko me yake yi in lokacin sallah sai ya yi sallah da allah zai yadda da abin da na faɗa akwai gwamnan gombe ya zo yana ƙasa sai na kirawo shi don mahau sama saboda duk ana sama na wuce gaba gwamnan gombe biyo ni da mutanensa muka hau sama sai ga aliko yana wa mutane limanci a sama to yanzu kai kana da yar kudinka miliyan biyu uku kana rafkanuwa aliko ya yi sallah raka a hudu ya mike ta ai sai ka tsara addu'a ko a kokowa shi ya kamata ya rafkanuwa garin rabbana alkarin ce jama'a biyu muka yi ne ko uku yana tunani a to ka tsaya duk abin da kake karkabar ibada duk inda ka shiga a duniya sallah ta zama ita ce jagorarka ina gaya ma waɗannan mutane sai gashi yana musulmanci ya wuce gaba to ka ba aliko sallah kuma daga nan an kusa abin da hali ko sai ka yi rakiya gindin mota Allah ya ƙara mana arziki eh Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ƙara mana irin su saboda alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan bilgid da yake ta kokari shi ma Allah ya dawo da shi hanya ta musulunci Allah yadda yake tausasa wa bayin Allah muna mar addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da shi hanya ta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi eh ai addu'a ce ta alheri eh ba mugun fata muke mar na'am wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya to kai da ga abinda Allah ya gaya wa annabi haya ya kamata ka yi sa'a in Allah ya ma kirari cewa kai na kirki ne to ka yi sa'a wahananan milladunna Allahu akbar annabi ya haya Allah ya ce mu bai rahama ne ga al'umma ina tausaya wa bayin Allah milladunna min indina Allah ya ce ni na bashi wannan matsayin mai tausayi ne wa zaka sadakatan alaihi mai yawan sadaka ne annabi haya wa kana taqiya kuma mai tsoron Allah ne an ce annahu lam ya'mal khadi'atan tunda yake bai taba saban Allah ba wa lam yahumma biha bai taba ma niyyar saban Allah ba kuma an ce bai taba ganin tsirecin sa ba har ya mutu ya kalli tsirecin saboda kunya Allah bai taba ba dama ba gana aure babu sannan kuma me
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه annabi haya kai ma ka yi addu'a ‘ya'yanka Allah ya sa su zama nagari Allah ya ce wa barran biwar da mai bin iyayensa ne ai muhsinan mai kyautatawa ne a gare su walam yakun jabbaran bai zama mutakabbiran mai girman kai ba asiya asiyan lirabbihi mai sako ga ubangijinsa annabi zakariya ba haka yake ba gashi Allah zai maki kirari kai wannan girma ya isa wannan girma ya isa an kawo wannan kissa ka koma ka roki Allah an kawo wannan kissa duk abin da ya dame ka koma gurin Allah an kawo wannan kisa gare ka kai ɗa kana da uba kana da uwa yi ƙoƙari ka kyautata musu idan baka bi su ba babu kai ba samun gidan aljanna ba za ka shiga aljanna ba mai ya ce وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه gaisuwa Allah ya gaishe shi ya tabbatar mar da aminci wa salamun alaihi sallama gaisuwa aminci daga Allah zuwa ga annabi haya yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da Allah zai karbi ransa sai dai mutuwar annabawa ba irin tamu bace ai kun ga da manzo Allah ya tafi sama ya ga annabi Adam kuma ya ga annabi Haya ya ga annabi Musa ai kaga duk sun mutu amma annabi ya gansu ba kuma kwarangwal ne ko photocopy ba a'a original din annabi Musa shine me yasa ma aka yi sama su tare manzon Allah a hanya kamar da wani babban mutum ya sauka a filin jirgin sama sai a hada kwamishinoni wannan shine kwamishinan gona kwamishinan ilimi kwamishinan wane ne kwamishinan wane ne yan shugaban kasa ne ministan kaza ministan kaza ministan kaza su tare shi manyan mutane sun tare shi to shi ma manzala Allah ya hada mar annabawa a sama kuma yayi sallah da su a Qudus kuma sai ga su a sama yayi sallah da su a Baitul Muqaddas kuma abin sha'awa sai ga su kuma a sama su din ne domin a hanyar sama ya ga annabi Musa alaihi salamu yana sallah a gefen kabarinsa ya fito daga kabarin yana sallah matsayi ne irin nasu sai kallo ko salamun wa yau mai yi ba su hayya ko da ranar da za a tashe shi ranar alkiyama da za a ta da bayi to wannan labari ne ɗan kaɗan to bari a shigo labarin da sai mun yi hattara yanzu tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba wannan ayoyi na gaba su ne za su nuna gaskiyar annabi isa wane ne saɓanin yadda wasu ke cewa ɗan Allah ko su ce Allah uku ‘yan uwa musulmi mai hatara akwai kalmar da za ka yi ta ƙanƙanuwa ba ka yi tsammanin za ta kai ka wuta ba wallahi ta kai ka akwai da za ka yi ƙanƙanuwa ba ka yi tsammanin za ta kai ka aljanna ba ta kai ka aljanna mi hattara da cewa ai addinin musulunci da kiristanci aji abu ɗaya ne ma kai inna dina inda lahi al-islam ko ka dinga cewa ai duk dodo ɗaya muke wa tsafi kana musulmi dodo allah ne dodo za ka kafirta yanzu nan za ka fita daga musulunci dodo ɗaya muke wa tsafi a ina wannan ba kalma bace ta imani za ka je in ba ka sani ba kai istighfari a'a Allah gaba ɗaya shi muke bautawa ko kuma wani abu ya haɗa ka da waɗanda ba musulmi ba saboda jin daɗi da nishaɗi da da girma ma kada ke yi ka ce ai duk addinan namu iri ɗaya ne duk ɗaya ne a'a wa man yabtaji ghairal islam dinan falan me wa huwa fil akhirati to karka yadda Allah ya tsara mana rayuwa tsakaninmu da Kirista da tsakaninmu da Bayahude da tsakaninmu da Bamaguji kai wanda ma yace ba Allah gaba daya idan kai mai mulki ne na karamar hukuma ko na jiha ko ƙasa gaba ɗaya akwai yadda addini ya nuna ka zauna da shi lafiya haƙoƙi tsakaninka da wanda ba musulmi ba kirista ne ko ba yahude ko ba maguje tsakaninka da shi ga ofishinka ga nasa karka cuce shi garin fakka a kasuwa garin fassa karka cuce shi gidan haya kuke ga ɗakin ga ɗakin ka ga ɗakinsa in baya nan karka zalunce shi akan matarsa karka ɗauki kayansa ka ce ganima karka yi marƙage ga shi ba musulmi ba ne akwai haƙƙin makotaka tsakaninka da shi in za ka yi tafiya gidanku daya john wane ne jacob zan yi tafiya sai jibi zan dawo in Allah ya da kace to Allah ya kiyaye alaji a dawo lafiya shi ma zai tafiya ya ce alaji zan je garin mu za mu je New York ko Kirsimeti za mu je gaida yan uwa ce to ka dawo lafiya Allah ya kiyaye Allah ya da kai lafiya ce to ga maman bamboi fa tana da ciki alaji ko ta kila bana nan dan wannan bai ya faru a taimaka ka taimaka tana naƙuda ka ce da matarka maza kai ta asibiti a kyautata mata ya nemi bashi ba musulmi ba ne makocinka ne a bashi ya samu ƙarin girma wajen aiki kai masa murna ya faɗi ya ji ciwo ko wani abu ya same shi ka ce masa Allah ya sauke shi Allah ya baka lafiya matarsa ta mutu tunda ba ta zaki Allah cikin ta ba ka ce sorry sorry sorry ah ya yi da wannan sorry din yana girmama wannan sorry din ina fata an gane to Allah ya gwada mana yadda za mu yi zaman lafiya tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba babu cuta la darara wa la dirara amma ka ƙaunace shi kauna irin wadda za ka yi wa musulmi mumini a da nassin alkurani ya yi wallazi na amanu la tattakhizul yahuda wan nasare auliya babu humume auliya ume wa man yatawallahu minkum shikenan Allah ce ya kodo ka yi imani kada ku yahudawa da nasara masoya a'a ka so shi ka siya ya siyar ma ya zo ka je ba hana ka wannan hulɗa da shi amma soyayya irin yadda kake wa mumini an hana ka amma sai Allah ya ce wa man yatawallahu minkum wanda ya jibinci soyayyar su har ma wai don wata lalacewa taka ka ce da wani musulmi ba magar ne ba mai zafi wani ya bata maka da shi kada ya bata maka da musulmin gar arne a'a shi arnan ba zai ce da arnan gari musulmi ba ba zai fada ba kuma waddu lau ta kafaru na kama kafaru fata kuru na mai kai hatara kada ga ka samu girma kuma ta tarika da ake yi duwa da wani wani abokin dialog mai dialog ne ta ce boko suna fada mene ne? oh tattaunawa to a tattauna a tauna mai tsakuwa a tauna tsakuwa man a yata ji tsoro kuma ha a ce wai a yi addu'a a yi addu'a limamin masallacin jima'a yana nan limamin kirista yana nan a'a ku yi taron ku kawai ku yi abin ku watsi addu'a ku batta saboda addu'ar mu ake cuta an ce liman ya addu'a saboda garin musulmi ne jama'a ya salati ga annabi to shi na gefen ka baya kaunar annabi ko za ka samar san annaba gurin ko ku da Allah mu gaya mu kanmu gaskiya kar mu zama munafikai yana san annabin fatiha daya kul wallahu uku ana nuna wa a talabijin ana rabbika rabbil zaman salamun ala muhammad fatiha kama kira kuma rabaran ko fada ko fasto shi mai addu'a shi kuma ya rutsa ido ya ce ya ubanmu wanda yake cikin sama da sunan ɗanka mai ceto yesu almasihu ta ya zagi liman liman ya ce lam yaliduwa lam yulad shi kuma ya ce Allah yana da ɗa ina sama kaga irin wannan fara ambulan ɗin idan an taya daga taro za a miko maka ka karɓu ta kuma ka cutar balbal a yi taro kawai ba addu'a a tashi amma in dai wannan zai ce lamili zuwa lamilan wannan kuma ya ce da sunan ɗanka isa almasihu mai ceto ɗanka a ai bakar magana ce ku daina neman girma Allah ne fa innal izzata lillahi jami'an girma a gurin Allah yake karka ji tsoro me za a yi maka me za a baka me baka da shi geran ko shinkafa hajin ko umra in Allah bai baka dama tafiya ba je ka sallar juma'a Allah sai baka ladan hajin amma mi hattara yan uwa wallahi kada mu je wani abu kankani ya wajabta mana shiga wuta ka rusa imaninka saboda abin da ya zama la yusmin wa la yughni min ju'in amma na gaya maka hurda kasuwanci makotaka taimako ba hana ka ba amma sansa a zuci kamar dan uwanka mumini karka yi to bari mu ji labarin ita wannan baiwa Allah wani babban gida ne gidan imrana kowa ana so a ce shi gidan gidansu gidan family ne to bari mu ji yaya abin yake
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر الله yana gaya wa annabi Muhammadu ambata fil kitabi cikin littafi Qur'ani Maryama labarin asaida Maryam surar ma sunanta ne mata da suke cewa maza sun danne musu haƙƙi ka zo don neman fitina wai har mace ce za ta miƙe idanta ya bushe kanta ya waye shedan ya mata ruruwa ko me namiji yayi mace ma za ta yi duk abin da namiji yayi mace ma za ta yi ki yi wa mijinki ciki in ya so mijinki ya fito gobe a ga yana tsada yawo a ce alhaji lafiya ce ce hajji ce ta yi min ciki ko mai namiji ya yi mace ma za ta yi ki yi mamajin ki ciki mai kallo kyakura kawai annabi na cewa akiruhun na haifu a karhun Allah kuma da su inda Allah ya ajiye su sharrin sahu na sallah sharrin sahu mata a gaba alkhairin sahu na sallah maza a gaba alkhairin sahun baya mata a gaba a baya ko ajiye su inda Allah ya ajiye su ga suratul maryam ke ki bi halin maryam mana ga suratul nisa'i ga suratul ahzabi yadda Allah din dinga kiran matan annabi Muhammad ki zauna inda Allah ya ajiye ki eh ki zauna inda Allah ya je ki ki shiga kitchen ki gyara falo eh eh in ji yana eh eh na faɗa din ta yi aikin kitchen ta gyara falo ta yi renon yara ta ɗora abinci ta dafa shayi ta dama kunu ta tuka tuwo ta yi ɗan wake ta yi alala ta yi wanke-wanken kwano ko ba ka bane wadhukur Allah ya ce ga ya musu Muhammadu Maryam labarin asaida Maryam da yawa waɗansu kan ce mata alaiha salam to ko ba komai dai bai babbar magana idan asaida Maryam ta samu wannan matsayi ina ga matsayin mahaifiyar annabi Muhammadu lokacin Qur'ani bai sauka ba manzo Allah bai zo ba kuma ranar kiyama malamai suna cewa tana cikin matan manzan Allah ba wanda ya aure ta ba ta yi aure ba budurwa ce ta kare girman aljihun rigata an gane abin da ake nufi ko idan ta bazar min haliha makanin sharkiya yayin da ita zalat fi makanin na hawa sharki min addari ta fita daga gida ashe wanka za ta yi fattakaza min dunihim hijaban فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا duk mai son ya ji yadda aka haifi annabi isa alaihi salamu ya kasa kunne a nan ka gaya wa duk wanda ka gama da shi a duniya in ba wannan ba sai dai wani jesu almasihu amma in dai annabi isa ne dan maryam in dai annabi isa ne dan maryam alaihi salamu to ga labarinsa in ko ba shi bane to wani ne daban إذن تفذر من أهلها مكانا شرقيا فاتخذر من دونهم حجابا تفتا تجي باين جدا تنسان تيوانكا تجار كانتا sai ta sami hijabi ta sa don kar wani ya ganta saboda ko a dacen ba a wanka haka tsirara fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko da ran tsarkinmu shine mala'ika jibrilu alaihi salam fata masalaha basharan sauya tana gama wanka ta sa kayanta sai ta ga mutum mai kwarjini a tsaye mai ta ce قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت sai maryam sai ta ce to inni a'udhu birrahmani minka bawon Allah ne shigo da kai me ya kawo ka wajen ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiya fatanta hi anni in kai mai tsoron Allah ne ka bani guri bata san mala'ika jibrilu bane me yace mata قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما
zakiya زكيا kala yace ni ba bakon ba mugun bako bane inna ma ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijinki ne Allah ne ya aiko ni in miki bishara li habalaki li habalaki ko li habalaki gulaman zakiya ubangiji tabaraka wataala zai miki baiwa da tsarkakakke bin nubuwati da annabta Allah zai baki da annabi to ita ma fa ta rikice wajen jin dadi amma ta ina ki haihuwa sai da aure to ita ba mata aure bace sai ta yi tambaya me ta ce قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا qalat tace anna yakunu li gulamun ta yaya zan samu da walam yamsasni basharun bitazawuji wani bai shafe ni ba da aure walam aku bagiya ni kuma ba mazinaciya ba ta yaya zan haihu me yace mata قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا kala yace ai ta- al'amuru ai lamarin kazaliki haka yake min harki gulamin minki min gairi abin Allah ya halittar da ɗa daga gare ki ba tare da uba ba Ha, annabi adamu alaihi salam ba ba ba ba ba ba a sai da hawa ba ba ba ba ba ba wal naja ko wal mi
قال كذلك قال ربك هو علي هين eh to shi cewa wani na jalahu ayatun linnas ko za mu sanya wannan abin da zaki haifa aya ala qudratina bisa ga iko na inji Allah wa rahmatan minna kuma rahama liman amana bihi ga wanda ya yi imani da annabi isa din amma a nan duka ba a fa- ba a faɗi sunansa ba tukunna don ba a haihu ba wa kana amuran makadiya lamarin ma Allah ya gama sai haka ina hura arjihu rigata sai ta dauki ciki da daukar cikin da haihuwar awa ɗaya ne bai kai awa ɗaya ba ma. Ta. yaya فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ya fahama lalwa ya ta dauki wannan ciki fanta bazar bihi makanan kasiya ta tafi wani guri nesa gabarin mutananta saboda me Ah, ta taho yi misalin alin ta koma gida ga ciki ya girma in an ganta me za a ce To cikin yardar Allah haihuwa ta zo Allah mai kumfa ya kunu na'am فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا faja a halmahadu sai ciwon haihuwa ya zake mata amma ba ciwon haihuwa irin yadda yake zake wa sauran mataye ba shine waje ulwulada ila jiz'in nakhlati sai ta dun- da- ta- ta doshi wani dabino haka ta dan jingina haka da shi lita'atami da alaihi fa waladar sai ta haihu wal hamlu wat taswiru wal wiladatu fi satin daukar cikin da yunkurin nakuda da haihuwa awa daya kalat ta ce ya laita ni mitu qabala haza Ka- kai co ina ma Allah ya karɓi raina kafin hai- kafin haihuwar nan wa kuntu nasiyan mansiya in zama a ba an manta da ni an manta da ni na fita ma daga cikin tarihi saboda gudun abun kunya